أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna cikin magana dai shekul hadarani ko yake cewa ko mutum ya zamanto wa lam ya kullahu aslun ba shi da wani majingina asali ma'ana yarji'u ilaihi da zai koma zuwa gare shi fi ilmihi a cikin ilminsa wa amalihi da aikinsa wa halihi da jazabansa wa diyanatihi da zakirinsa addininsa min al-usuli na daga asalai al-musallamat wadda aka sallama mata aka yadda da ita fi kutubil ayyin mata a cikin littattafan shugabanni ka kutubi ibn ada'illahi fil batin kamar hanyar sufanci ne mutum ya karanci ikamu bin ada'illahi ko wa littattafan ibn ada'illahi wa kususan a keɓance at-tanwiri kamar littafin at-tanwiri to ka gani to ya karanci wannan kamar mu kuma a kaila ne ka zamanto kana da majingininka da za ka ce gashi a littafin shehu na ɗauko ko a littafin shehu tijjani ko muƙaddami ne zai faɗi abu ya ce shehu ibrahim ya ce kaza ya ce kaza ko ku ya ce gashi a cikin kashiful ilbas ko ku gashi a cikin littafi kaza shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya san Allah ya ba shi abin da bai ba wani wanda ya huce shi ba na daga jama'a shehu radiyallahu ta'ala anhu jaridar jaridar misira ta faɗa rasuwarsa ya rasu ya ba almajiri miliyan talatin dukkansu kuma sun sadu da Allah to wai ko wannan ma ya isa amma wannan Nigeria ma kan ai ta fi ƙarfin haka ban da Afirka duka to shehu radiyallahu anhu ya san za a yi ta shato maganganu a yi ta shehu ibrahim ne ce shehu ibrahim ne ce na ƙarya da wofi wani makaryaci ne wani kuma shashasha ne so yake birge shehu ko ya kaza bai san wannan magana wauta ce ba da yawa mutum zai faɗa bai ce shehu ne ya faɗa sai ga abin hankali bai yarda da shi ba abin kamar dai shehun wani jahili ne ko ka shehun wani wanda bai jarraba abubuwa ba ne ko wanda ba ne wannan mulki wani to don haka duk wanda ya ce shehu ibrahim ya ce kama inda ya ce wannan ita ce ka'ida za ka bi duk wanda ya ce shehu ibrahim ya ce to ya kama inda shehu ibrahim ya ce in ba haka babban makayansa makaryaci ne dan karya ta yawa shehu allah bai yi shi rago ba rubu ko me rubuta shi yake kuma ko me in ya faɗa a rubuce ake kuma Allah ya haɗa shi yadda yake wato sadauki Allah ya kera sadaukai ko ƙala ya ce rubuta ka ake ko ƙala ya ce kuma shehu ya san shehu to wanda bai kai shehu ma kashi ne ya san kowa ya san za a yi karyata mas ya san makaryatan ya san komai da haka duk abin da shehu zai faɗa a rubuce ke ba mutane duk abin da zai a rubuce shehu yake ba mutane hatta shi ka kamar labari malik sal ya gaya min wannan hadisi ya ce hatta shehu duk labari ya ce shi ma ya taɓa kawo shehu labari shehu ya ce a rediyo kaji yau ya ce a rediyo kaji ko kuwa shau ba mai ɗaukan jita-jita kaza kaza ba shau ya yana da hankalinsa na faila kaf yana da ya san duk wani inda za a je a zo shau ya sani ya yi maganin wani to in a faila ne mutum ya ce ma ga yadda shefu ya ce amma surutu karerai karya har manyan ma har manyan ma wallahi karerai suna nan suna ta kewayawa mutum ya ki jin tsoron Allah ya ki jin tsoron shehu Ibrahim ne dan dai ya samu muridai dan dai ya samu almajirai dan dai ya yanko ƙarya ya ce haka ni ma shehu ya gaya mu wannan duk zancen banza da ya kawo wajen in ba haka ba to ya bar abinsa a badini yanda abu yake a badini ya je ya samu wajen shehu amma dai wannan ka'ida ce to ya zama in kuma magana shehu jani ce ya ce shehu jani ya ce ya kama wajen su ma duk duk littafai suna nan yau ma duk littattafai suna na gari na alhamdulillah bare zamun nan namu komai na shehu fitowa yake ga komai sa'adatul anan ga tafsiri duk ga baki daya ga littattafai da abu jawahir rasa'i da komai gashi nan mun gode Allah in mutum shehu ya gaya masa gashi a rubuce gashi a ne alfahari ne wannan duniya da lahira duniya da lahira to ka gani ka samu shi wannan shehu yake cewa mutum ya samu wani litta ya zama yana da asali da zai dinga koma a kai a duk abin da zai yi yanzu a failan nan mutum ya ɗauka shi fil ilbas din nan ya gina maganganunsa a kai duk abin da zai faɗa ya ce haka shehu ya faɗa a kashi fil ilbas wai sai ture shi ba ne zai ture shi ko ya ce hakan shehu ya faɗa a sudul akbari ba ya sai ture shi ko haka shehu saboda da yawa akwai wanda hankali ƙarfin sirrinsu bai kai ba yawa wani mukaddam zai shato magana ka dinga ganin magana ce ka faɗa sai ya zama kila ta saba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta saba kaza ko ta saba da dukkan girma masu amma dai shakka ba a yi cikin shehu ya ce yana da limamai guda biyu limaminsa na farko Qur'ani da hadisi yau bai ga wanda ya fi shi hannun sa radiyallahu ta'ala an ai an ga tafsir ma da, da hadisi ma yake ko yace limamin sa na badi kuma shehu Tijani bai taba yadda da shi ba to shehu Barau kana a cikin magana sa kuma da abin da ya faɗa in ma Qur'ani ne ga in ma hadisi in ma shehu Tijani ya gaya masa hmm? hmm? wannan sirrin faila sannan kuma su sako gidan faila injin faila ya markaɗa su ya markaɗa su ya haɗa su ya ma kifin gwangwani da abubuwa faida to wannan shine gaskiya je a rika wannan wannan ka'ida ce ban faɗi to kaji wannan shiri in a cikin sufanci ne saboda shehu ya ce yanzu su kashi fil izab din nan ya tattare man shanin duwar littafi na sufanci dime da man girman sa duk abin da ake so kawai da kashi fil izab ya tattaro mashi ya tattaro mashi to in ka iya samun sirrul akbar ka iya samun ka shi nan amma bishir ya ce ko ba ka da komai in dai kana da kashfin da za a hannu kana da komai alhamdulillah to in a cikin littafin tasawuf ne mutum ya samu kamar littafin ibn da'illahi fil batina a cikin ilimin batin wa khususan a keɓance at-tanwiri littafin at-tanwiri domin sun ce kan mutum ya dinga duba irin littafin hijini bin arabi hatimi ko kuwa irin su insanin kamil in bai san hakika ba ma'ana bai yi tarbiyya irin tasu ba kaga tarbiyya irin mujtahidin arabi irin tarbiyyan faila ce in ka yi tarbiyyan faila ka san haqa'iqu ka san mazahiru ka san abubuwa da mujtahidin arabi yayi magana ka gane ta sabda kai yake dama Allah ya yi makashafi ya ga faila din ya ga komai kamar yadda zamu zo dan nan gaba kaɗan za ka ji haka a mutum da yi wannan ba dan wannan komai kaza komai kaza din sai ya kafa ba to kai ya duba wayannan ya dan duba dai irin su ikan mutum ya da illahi irin su wannan tanwiratin wa madkhali ya dinga duba madkhali ibn al-haji fi zahiri a cikin ilimin zahiri ya dinga irin duba irin su madkhali ko kuwa na shehu ma akwai nawadir hikam ko akwai abubuwa na zahiri na akwai wa'azozi na shehu irin su jawahir rasail wanda za su yi da kai hanyar baɗi ta hanyar zahiri din ma wa kitabu shaiki ya din ko ya dinga duba littafin shaikin ibn ata'illahi ibn abi jamrata ya dinga duba wa man tabi'ahu ma da wanda suka bi su min al muhaqqiqin daga muhaqqiqai wa huwa in ku bai haka ba sai dai dinga shato magana daga haukan kansa ko ko ya dinga bin shehunan da za su dinga shato magana daga haukan kansu ba ta waridi ba ba ta komai ba dama lammatu min Allah lammatu min malaki lammatu min shaitan lammatu min nafsi to ya dinga faɗar ɗan fankama ko san girma ko san wani suna shato magana to fa huwa halikum halakakke la najata lahu ba shi da tsira in ji hadarani ومن أكذهما wanda ya riki asalai kuwa in zai kafa maganarsa a cikin duk bandin da yake in a fannin faila ne in ka kafa magana da maganar sahib ya ce ga wajen kuma da ya faɗa ga wajen da ya faɗa ko shau tijani ga wajen da ya faɗa ko ko su ibn ada illahi ko ko su waye ko a zahiri ga muwata ta ce kaza ko sahihul bukhari ya ce kaza ko ko ya dinga kawowa ko a tarihi littafi kaza ne ya ce kaza ya dinga kawowa ya dinga kawowa kuma kar a dinga jin kunya ɗaukar littafi a karanta zancen a dinga yin abu da ka wa'anda Allah ya ba ya ba su kuma lokacin ya kare zancen a dinga yin abu da ka ko a dinga karatu a daka ba burgewa ba ce in ka je jami'o'i wajen ko ka dubi ƙwararrun malaman ba sa abu da ka saboda so ake komai ka dinga kawo shi da reshensa da dikdiktinsa amma da ka lallai akwai wanda Allah ya wuri amma nafili ne za ka ɓata abubuwa da yawa za ka ɓata abubuwa da yawa ta a dinga yin abu da ka to in mutum ya riƙe su kuwa wa man akazahu ma wanda ya riƙe asali ku a kowane fa huwa najin wannan ya kukuta muslimun musulmi ne insha Allah ko ko wanda ya kubuta ne ya kubuta insha Allah bare ma a ce kowane fanni ka haddace littafin fanni a ka zama goga Allah ya taimake ka kowane fanni ka shi da zaɓin nan ka haddace shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko ko ko ko ko sirul akbar din nan ka haddace shi ko a cikin kowane fanni ko madhalin ko wane ne ka haddace shi ko wani fanni ka haddace wani lissafi guda ɗaya na wannan fannin a aike kam babba ne a kowane abu wal ismatu minhu kuma kiyayewa tana wajensa Allah zai kiyaye shi kan kai ka dinga shato barna kana lalata abu ka ce kuma Allah ka kiyaye mu yare ya kiyaye ka kan ka dinga yin haka mutum ya dinga shato barna ko ya rikin tashe kuma ya dinga Allah ka kiyaye kashi nan muna yi suna tawazi mutum ya lala ya kawo hujja ya lalata abuwa kuma sannan ya ce Allah ya datar da mu ya zai ya datar da kai ya shirya ma hanya ka gibi kuma ka ce Allah ya datar da mu ai zai datar da kai ba to haka mu ma kan mu dinga shato abubuwa mai ta kwaba mai ta kwaba mai ta kwaba ko ko mutum wani mukaddamin sa dan ya faɗi wata magana ba ta dace da hankali ba ba ta dace da abin da Shehu Tijani ya faɗa ba ta dace da abin da Shehu Ibrahim din ya faɗa kaza kaza a'a dole dai sai an tankwara na shehu tijani ko an tankwara shehu ya bi na kai in ma ba a watsar da na shehu tijani shi a na wannan ka watsar da shi shi hmm ka watsar da shi wat tawfiqu da dacewa duk wanda ya rike su ko zai kiyayu Allah zai kiyaye shi zai zama mahfuzi isma zai zama mahfuzi kuma zai samu gamo da katari wa qasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi an kaulihi ta'ala ga faɗin Allah ta'ala alaikumu anfusakum kowa ya ji da kansa alaikumu na lazumta muku anfusakum kawunan ku kowa ya ji da kansa wannan haka aya ta ce kowa kansa ita aka dora masa ba dora ma kan wani ba ma'ana ba dora ma wani ba alaikumu anfusakum al'aya haƙi zuwa aya aka ce to ya za a yi faƙala sai manzon Allah ya ce, Izara aita shuhan muta'a in ka ga ƙauro, abin bi an mai da ƙauro shi ne addini, me ya ƙauro, kai ba za ka ba da naka ba, kai kuma kana ta nema sai an kawo ma. Sai dai bayan Allah su kawo ka tara, su kawo ka tara, kai ba za ka fitar da naka ba. To wannan, in ka ga irin wannan shi ne addini, yau an mai da wannan shi ne addini, wa hawan mutaba'an da san rai shi ne abun bi. kowa ba zai kula da lamarin Allah in a ɗariƙan ne in a zahiri ne kowa ya kula da lamarin Allah a san ransa shi ne abun bi kuma mabiyansa sun rukunkume wannan san ran sun rukunkume shi ne addininsu sun kaga wannan wa ijaba kulli zira ayin da mamakin duk ɗan ra'ayi ra'ayi da ra'ayinsa kowa dai a mu haka muka ga dama ra'ayinmu kenan ko haka mu shehun mu yake ba wani gyara kaza haka ka mana ma ka ce shehu tijari ni ya ce kaza kaza daman an san maza ka ce shehu ya ce kaza kai kai kai ne ma babban mai laifi kai ne ma babban mai laifi na zo na je gaban wani mukaddami gaban wani abu dan ma ya nuna mun ma kan ma nuna ma ko kaulaha ko ko daga shehu ibrahim in ka ji yanda ya dinga ma daukan shehu ibrahim din ma ba daraja da kaza kaza yadda ya dinga magana da kuma yana ganin burgewa yake muridansa kuma ana ganin burgewa suke ya mai da shi ibrahim ma bai kai darajar wani mukaddami ba ma wallahi alazim ina zo ina kalansa ni ko a zuciya ta addu'a nake ta Allah ya kiyaye in tashi wajen nan lafiya kar bala'in da zai saukan masa ya taba ni shi ko nan yana kantarewa yana gyara zama yana kaza kaza ya kama da shi to Allah ya sauke kai mutum to ka kawai ya ba kullu zira'in zira'i don ka ga irin wannan fa alayka bi kuwaisati nafsika na lazance ka ikkan kan nan da karaina gyara kanka suka ce wai za ka yi wa'azi ne ka gyara da wa'ansu abubuwa to yau na Allah kenan ma a rufan magaji suka zama ina kuma shauran waɗi yau ba za ka yi wa'azzuka nawa ne ba a yin waye ya gyaru don ga irin wannan gyara kanka in wani ya zo ya ce ina so in bi ka mu tafi to gyara shi in za ka iya ya dau abin da za ka iya in ba haka ba dama haduwa aka yi akan hanya karamai haka bace mata gudu to wannan hadisi abin da ya kawo shi wato abu dawud ya fitar da wannan hadisi abu dawud ya fitar da wannan hadisi shi kuma yanda abin yake wato akwai wanda ya ce ya tambayi a ba su alabata yake ce masa yaya za a yi da wannan aya alaikum wa anfusakum to yanzu haka wannan aya ba za a yi wa'azi ba kenan shi kenan ba za a shiryar da wa'ansu ba kenan in aka bi wannan hadisi ya za a yi kala sai ce amma wallahi na tambayi wanda ya fi kowa sanin abin da Allah ya ce ni na tambayi manzon Allah na tambayi wanda ya fi kowa sani na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce bal itamiru bai da ku yi horo ku yi horo da alkhairi bil ma'rufi wa tanahu anil munkar bi hani abu ku dinga tsawatarwa ku dinga wa'azi hatta idza ra'aita shuhan muda ya kawo na ai sai ka ga kuma zancen yanzu marowa rowa ita ce abin bi ko abu dan asara ne a hana wani kaza kaza abubuwa ne da gasnan sun fi fitowa wa hawan mutaba'an da san rai abin bi wa duniyan mu'assaratan da duniya aka fifita ko abin mutum zai duniya sai yake fifitawa ba lahira ba da jiji da kan kulli zai ra'ayin da ra'ayi duk ɗan ra'ayi da ra'ayinsa to in kaga haka fa alaika ya ani dinar suka to tsira kai tsira kai wada wada an kal awama rabu da sauran waɗi rabu da sauran abu ce abu fa inna min wara'ikum ayyama sabarin akwai kwanakin hakuri za ta zo muku mun zalla yake ga sahabban akwai kwanakin hakuri kana nan zuwa ayyama sabarin as-sabru fihi hakuri a cikin sa ko mai hakuri fihinna alwaya fihinna a cikin su misalul abd qabdin alal jamrati ko qabidin alal jamrati misalin wanda ya damci wuta ne wanda ne hakuri a cikin su wanda zai hakuri da zamani kamar mai rikon wuta ne a hannu in kai mai ce yayi rashin kunya in ka bari kuma mutane da shi nan kana gani suna tan zubawa duka baki da lil amili fihi wanda ya aiki a cikinsa yana da irin ladan mutum hamsin shi da sai na mai kita na mu ko nasu wanda Allah yake ta na ku na ku na ku na to kaji yanda hadisin yake to kuma ba wai da kyautata zato ga Allah da kyautata zato ga bayin Allah amma dai an suka to wannan zamanin da ake ciki ne wa kana alaihi salatu wa salam ne da aminta Allah ya faɗa fi suhufi ibrahima yace yana daga cikin abin da aka sauka wa annabi ibrahim wa ala al'aqili wannan yana daga cikin Qur'ani Annabi Ibrahim littafin su wa ala al'aqil yana ga mai hankali an ya kuna arifan bi zamanihi ya san zamanin ka san yanda zamanin ka yake mumsikan bi lisanihi ka rika harshen ka ka iya harshen ka to bare zamanin nan namu mutum ya iya kansa iya ai kaga waɗannan masu zagin masu cewa suna wa'azi su ne yan kaza kaza kaza kaza rashin ba san kan zamanin su ba rashin ba su iya rike harshen su ba kowa gani yake yanda yake cikin masallacin nan nasa duk duniya iyakacin ta na bai san ko a wani gari yake yanzu dai misali ko a Kaduna yake ba Kaduna iyakacin ta nan ba ba ita ce capital ba akwai Abuja bai san kuma Nigeria ba ita ce kanan ba akwai Afirka da bai san ko nan ba ita ce kanan akwai duniya akwai shegun duniya yau su suke rike dan ba mu kirke da su ba da abubuwa kuma bai mutum bai san yanda bai iya magana ba bai iya yanda mutum ya ga dama haka zai dinga fasowa kuma mutum wa musikan bi lisani mutum ya rike harshen sa muqbilan ala sha'anihi ya kama gaban sa abin da yake kai ya sauce akai alhamdulillah Allah ya saka hanya faila ya saka hanya shehu Ibrahim wanda ya san kan komai zarce kawai zarce kawai wa ana al'akili zancen wai ko hujja ko waye sai dai kamar da ake cewa tausayin wani sai yau wani ma an ka daga tausayin sa kai za ka faɗi kai tafi dai kai tabbin abin wa ala al'akili yana kan mai hankali an ya kuna lahu arba'u sa'ati mai hankali ya zama yana da awoyi guda hudu ma'ana ya raba kwana ya raba ranar sa guda hudu sa'atu wani lokaci yuhasibu fiha nafsahu ya dinga bincikar kansa kai abu kaza da nayi ko ni ne akan gaskiya ne ko koya eh to saboda naji annabi ya ce kaza kaza kaga ni akan gaskiya shi kuma ya dace kuma ga malam wani ya ce duk abin da ka ji ra'ayinka ya faɗa to duba ni kaɗai ne ra'ayina ya yadda da wannan ko ku akwai ra'ayin malaman da suka faɗi wannan duk abin da ka ji ra'ayinka ya shato ko fahimta abu kai ka duba haza kai kaɗai ne ka fahimci wannan ko ku akwai malaman da suka faɗi irin wannan to idan ka duba kaga akwai malaman da suka faɗi irin wannan to su kuma me malamai suka ce musu su kuma mai malamai suka ce musu in malamai sun yabe su sun ce mutanen kirki ne malaman da aka yarda su to ya kace to na gode Allah ra'ayi na mai kyau ne ko kowa na da na san yafi na da ra'ayinsa ko kuma in a cikin dalilan ne kace to yanzu wannan abu da zan yi mai ɗan ɗariƙa mai shehunan ɗariƙa wanda aka yarda su suka ce sun ce wanda ya irin wannan zai tsira ko ku sun ce wanda ya irin wannan zai halaka to in sun ce wanda ya irin wannan zai tsira kai fa tsira kake nema ya ka gani ba sai ba in suka ce wanda ya irin wannan zai halaka kai kuma tsira kake ji sai ka aikata kai yanzu kana jira halaka kaga ne ba ba to ka zama kana yi wa kanka hisabi wannan shine hisabi yawan ka zube mu sauda ne kawai duk abubuwa na a ɗari kan can ma ɗari a ɗari kan can ma a tijjaniyan can ma a failan ma duk abubuwan da in mutum ya taɓa su ana ji ma tsoron halaka kai halakakke ne ma yau su ake wargajewa ma yau su ake wargajewa sai wannan magana ba ma san magana mai zafi amma dai da ita wannan abu dan ya taimake mu shi shi ake wargajewa to ka gani mutum da yi wa kansa hisabi ba kanka jira sai wani yayi ma hisabi nafsu wa sa'atun da wani lokaci yunaji fi ha rabbahu da zai gana da ubangijinsa lokacin zikirinka wazifa ne zikirin jama'a ka dinga zama duk lokaci shehu ya ce ko ka yi ta kasuwancin ka ko ka yi ta yawo magariba ne ce ma a zawiyar da kuke wazifa magariba ne kai sallan magariba a zawiyar da kuke wazifa a yi wazifa a yi zikirai a yi sallan isha a gama abin da za a yi Allah ya ba mu alheri Allah ya ba mu alheri wannan lokaci ya ishe ka in dai ka rike wannan lokaci ba ka wasa da shi kai kun ta ci riba sannan lokacin muridin asuba din ka kai wasa da shi sannan lokacin muridin yamma din ka kai wasa da shi don ka so ita wasa a sauran lokuta ko ko je ka kai ta neman kuɗi a sauran lokuta ko je ka kai ta noma a sauran lokutan amma dai lokacin masifa ka kai wasa da wannan lokaci ka kai wannan amma kanka yake ta wasa da abubuwa wazifan ma wa'yansu yau suna takama su yan ɗariƙa ne ana ta wazifa amma mutum yana nan yana zafi ya ji jauhara ba ta ciye guda ɗaya ba sannan ya taso ya zuro da gudu kai ma shi ma ya san wasa yake san shi ma wannan ya san wasa yake sannan ya zuro da gudu ile ya tusa a zuro da gudun nan ya zama bai shiga hazara kuma annabi ya dinga ganin ka dai kai kamai da wajen wasa da wauta da komai a hankula sai da gaske Allah ya kiyaye mu barkan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine lokacin da zai dinga gane wa sa'atu wani lokaci wata sa'awan kuma yufdi fiha ila ikwanihi to ya sauko ya hadu ya hadu fiya a cikin ta ila ikwani zuwa ƴan uwansa kuma a zazzauna da ƴan uwa ai tahira kuma cikin Allah ba gulma ba ba abu dai kuma ya zanta ya sa a je a dinga ziyare ziyare abubuwa dai kamar yadda ake wani lokaci kuma a haɗu da ƴan uwa duka allazina yufassiruna wanda za su ganar da shi bi uyubihi da aibinsa inda wani abu cewa ne kaza an yi kaza kaza wa yudilluna su shiryar da shi ala rabbihi a bisa ubangijinsa ƴan wanda za su yarda kai zuwa ga Allah bare a ce ga wani kafiru arifi to ku je ku hira cikin Allah kuma hira mai kyau ta tsanaki to ya fi ma kai wurgai a wannan lokaci dan zai jefa ka cikin bari a ce ka kabiru wani shehi ya zo wanda arifi ne ba duniya ta kashi ba ba laifi dan ya samu duniya amma ba wannan ne ya kashi ba Allah ya kawo shi shehu surun bai radiyallahu ta'ala anhu mun ji shehu ne suna faɗa wata shekara ya fito daga kaula ya gama zagaye ya koma gida da ya sai ce da shehu shehu daga wannan shekara ba zan ƙara fita shi ya ce lafiya kaga ice cewa an na fita an na ba wanda ya ce min meye tafsirin aya kaza da ta rikice mu ko ko meye tafsirin hadisi kaza da ya rikice mu ko ko me tafsirin baitin shehu ibrahim kaza ko ko na yi tafakkuri cikin kaza ban iya gane ba kowa ya zai zai ce min ba kuɗi ko ko kasuwanci ne tafiya ko ko ba kaza ba kaza shehu ba wannan ya fitar da ni ba wallahi ba wannan ya fitar da ni ba Allah yake ashe ma rayuwa ta gama rayuwarsa ta gama to ka ji irin abubuwa to yau to yau wani bakon ma bai so ma ya ga yan gwani ba ba ku ya zo ba sai kenan da dukkan gidan ma wato kashi ya tafi inda ya zo har ka samu da aka shehu bura akwai wata wasiƙa da ya rubuto shehu girin da ke cewa shehu al'adi shi kadai na aiko muku duk wanda ya zo bukatarsa ta kawo shi duk wanda ya zo bukatarsa ta kawo shi to wai ba haka kuma shehu ne ba su shigo ba akwai wasiku na shehu tijanin nan bare ma yanzu shine kaliba akwai wasiku na shehu abdullahi duk wanda ya fito da wasikarsa kuma har ma zamanin shehu abdullahi duk wanda hatta shehu hasan din da wayan mu in ya zo sai an karanta wasikarsa shehu abdullahi ya yadda ya fito kuma abin da an warga da wayan abubuwa wani ma ya zo ma jiya mai muku da shehu ibrahim din babansa kuma ya zagi wani su ma zagi shehun kuma yake na ta abubuwa ya lalace kai a bar wasa ai nan ba wasa ba ce wallahi ba wai ta koma hannun yara ba ko ko ko shirme kaza kaza din a bar wasa gaskiya da gaskiya ce faila ba wasa ba kuma faila gaskiya da gaskiya ce wanda zai abu kakka je ka dogara da wani ka lalata wa shehu faila ka je kiyama ka ji kunya gaskiya da gaskiya ce to yanzu sai an mai da abin zubai kara zube haka to to a haɗu da yan uwa to bari ka ji an ce ga wani kabiru ya zo wanda zai ƙara ku cikin Allah ya abu in ya sani wanda zai ƙara ku cikin Allah to wannan a wannan kai kokari kuma duk irin abubuwa na yan uwa da ake kan mutum ya dinga kin zuwa irin su mauludukan shehu na irin taro na yan uwa da ya je dan dan dai ya tsatsa jin abu da zama kowace yana da ta'addashi yana da shauki Allah ya taimake mu haka wasa'atun da wani lokaci kuma yufdi fi to wasa'atun da wani lokaci kuma yukalli da zai da zai kebantu kuma fiya a cikin sa baina nafsihi yukalli da zai kyale fiya a cikin sa baina nafsihi tsakanin ransa wa baina shahawatiha almubahati da sha'awoyinsa da Allah ya halatta masa kuma in yana da iyali kuma lokacin da zai sa'ad da su kuma wannan shi ma lokacin da zai wasa da su wannan shi ma lokacin da zai ɗan yi kallo kuma wannan shi ma lokacin da zai ɗan ji labarai wannan shi ma lokacin da zai ɗan fita filin kwallo kuma yaro ne a je a ɗan waji da jini wannan shi ma sai a yi wannan ba wai an ce abu ba lokacin da za a yi aure a yi ɗan bikin aure a ɗan raye-raye da ƴan aka ɗan wannan lokacin da za a yi da sinima ta fito ana ce mata majiki da majiki ce tun kan a so make gina bango haska a cikin bango da kyallon yanki tura za su zo su sa sai a da ta fito kasan maroko ta fi mu wayewa ga ta nan iyakarta da shen kasar turai yaro to majiki ya zo kasa abu shehu ibrahim kuma ya tafi hajji ya biya ta ta maroko to shi kenan radiyallahu ta'ala anhu ya je suka haɗu sabat suka haɗu da shehu suka yi ruja suka yi 1937 aka yi wannan suka haɗu da suka yi ruja to madalla kai malami ne na san za a yi maka tawa ga wani abu ya zo tashi mu tafi mu je mu kalli majigi tashi mu je mu kalli majigi shi kenan shehu suka yi ruja ɗaushe uba radiyallahu ta'ala anhu aka da za mu je aka zauna aka kalli majigi sai suka rage ci to na san za a tambaye ka duk wanda ya tambaye ka a iya kallon majigi to a irin wannan lokacin da ba lokacin sallah ba ba lokacin karatu ba lokacin halabba ya halatta kuma da kuɗin halattin mutum na kansa to aka wa filin kwallon ma ko haka abubuwa lokacin da ba karatu ba kaza kaza amma kuma kai ma ba sai an kai ma ba malami ba an ba ka kunci ga sallah ana yi kai tana kallo a tambaye ka mana kai ma a ko ga lokacin karatu kana yi kai ma a tambaye ka mana to ka gani ko to kuma da lokacin mutum da zai kyale kai kansa kuma da ya sha'awarsa ai mu ba mala'iku bane ba ko da haka muke khalifofin Allah ma kuma wajen lokacin sha'awar ma a gwangwaje kuma yi kwarai kuwa to wayannan lokuta hudu au kama kala ko kaman yanda ya faɗa wannan duk maganganun shehu muhadara ko radiyallahu anhu razaqana Allahu Allah ya azurta mu zalika da waɗannan abubuwa wa a'anana alai Allah ya taimake mu kan shugura yace Allah azurta mu waɗannan abubuwa da hadarin ya faɗa kuma ya karfafe mu akai irin wannan magana ta hadarami magana ce ta ne hankali da ya san abu yanzu wannan ake ya ce ka ai tarbiya raina abubuwa da su ne tarbiya ko wa faqana Allah ya datar da mu wa sahibana Allah ya aboce mu bil afiyati da lafiya fiye a cikin ta fa innahu cewa magana laginan lana mu ba mu da wadata an afiyati ga lafiyan ubangiji Allah ya ba mu lafiyarsa cikin komai wa huwa hasbuna ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da majibincin lamurmuran mu shine Allah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Allah ya tsira da aminci abu sa shugaban mu annabin mu maulan mu wato jagoran mu Muhammadin annabi Muhammad wa ala alihi da ayan gidansa wa sahabi da sahabbansa wa sallama amintar da su tasliman amintawa wa man ta'ammala kalamahu wanda ya kula da maganar nan ta hadara ni ko bi nafsihi da kansa min awwali tun daga farkon da muka fara ila akirihi zuwa wannan karshe a rafa waje almurad ya san abin da hadarin yake nufi wajiza sabida haka qala al-arif billahi masani da Allah as-sayyid al-arab bin sa'ihi shehu arabi ibn sa'ihi yake cewa wal muradu abun nufi bi tarbiyati da tarbiya bi hadha al-mahalli a wannan zango huwa tarbiyatu bil istilahi shine tarbiya da yadda shehu ne suka sassa din nan bayan karin nan na uku allazi ahdathahu inda suka fara da shi min ba'd ahli al-qurun salasati bayan mutanen karnukan nan guda uku wayya allati zakara shehu ita ce wanda shehu zarruku ya faɗa an ba'd ashiyaki daga ba'alin shehunan sa hadarani kenan ko annaha in kata ta yanke وتابعه على ذلك محقق اليوسي باشو الحضر بما محقق اليوسي ما يتفي أكم حكا رحمه الله الله رحم شيشي وليس المراد عندهم باوي أبني في وجنس أن التربية سوى تربية بمعنى الإرشاد معنى الرشد شريوة ترشد توانك زوجها بالكتاب للكتاب الله والسنة للسنة من زم الله وتلقين الذكر كما ألك أنا ما والذكري in ka je kai ta yi wani hauyi da makamanninsa min ma yuzihul batil abin da zai goge ma zai kawo ma da barna minan nafsi daga ranka sanin ku duk wani Allah barna ne ko ba shi ko waya qadaul alaika ya yanke ma duk waɗansu abubuwa masu tare ka na daga sabo ne wal awaika da masu mai ma wayi na daga tarewa din nan an haga zuciya bi sababi isti'anata saboda taimakonta ala zalika abu wannan bi madadin shaiki da madadin shehu wa himmatihi da himmarsa ala hasbi abu sabar wajen ma uzina lahu abinda aka yi wa mutum izini da shi min hadaratullahi daga hadarar Allah fi sirri a sirrinsa aw hadarat rasuli ko a hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatan a sarari au manamin ko a bace ka dinka tsada ce wannan ce ta yanke Allah kiyaye su ba wannan suke nufi ba hasha ahalullahi Allah ya kiyaye waliyai min zalika ce irin wannan a bada zikiri a bada kaza na tarbiya shi ya yanke ba irin wannan zikiri duk wanda ya gama wannan maki ne ka gudu ka bashi ba wannan ake nufi ba wanzur zahabal ibriza ka duba littafi zahabul ibriza na sayyidi abdul aziz dabba ka duba intaha kalamuhu bi lafzihi maganar ibn al-arabi ta kare da lafazinsa wa nafsu kalamin shekhi abdul aziz ya ce a duba ibrizu to ga magana da yake so ya gaya mana a ibrizu shau ya ɗauko ibrizu ina ya kusan da kai daga kaje neman ibrizu wa nafsu kalamin shekhi abdul aziz dabbaki nafsin magana shekhi abdul aziz dabbaki radiyallahu anhu Allah ya tada shi fi zahabil ibrizi a cikin wato zinare wato tsantsa fil jawabi anil mas'alati a cikin bada amsa ga tambayan nan da yake cewa innal maqasuda wannan shi Abdulaziz da fa yake faɗa abin nufi mina tarbiyyat daga tarbiyya huwa tasfiyatun nan shine tsarkake zuciya wa tadhiruha da tsarkake ta dai min ru'unatiha daga wautarta da sakacin zuciya hatta tuɗiƙa har zuciyar ta iya hamla sirri ɗaukan ma'arifa dan ba gyara sabon sakaci ba kuma sabon rafkana ba zai ɗaukar ma'arifa ba hamla sirri ɗaukan ma'arifa وليس ذلك ba yadda za ta tsawo ma'arifa fa illa bi izalati zalami amina sai an yaye mata duhu a cikinta wa kadai ala'ikil badili da yanke mata wato alaƙoƙi din nan na badili sabo sabo ka saba da wasu mutanen banza ko kai dan kaza ne ko kai karatu sai kaza ka saba da jinsa ko kaza wato da yanke wa'annan an wuce hajiha ga mafuskantarta sun kadai il badili sannan a yanke mata duk barna an hagare ta taratan wani lokaci ya kuna bisa bisa fa'iha da tsarkake ta fi asali shilkatiha a asalin halittanta bi an yi tsakiwa hallahu Allah ya tsarkake ta bila wasu tsacin ba tare da wasu da wani ba Allah ya zaɓe ka ya ja ka ya tsarkake ka kamar da yake wa annabawansa kamar da yake wa annabawansa ko to ko kuwa su annabawan su ja mutum su tsarkake shi ko kuwa ko kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ja wani dai ta ƙarƙashin annan Muhammad ko ta ƙarƙashin wani wali ya tsarkake shi ko yadda tsarkake ta wa hazihi wannan irin hanya halatul qurun salasati ita ce hanya karnonin nan guda uku tunda karnin annabi da na tabi'i da na tabi'i tabi'ina sai karnin almajiran shehu ibrahim almajiran shehu tijani to su ma irin wannan ne su ma za a danka mutum hannun Allah Allah shi zai zuba masa abubuwan ba wanda da ya tarya mukaddami ya gaya masa za a dan nuna hanya dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba masa sirrin a zuciyarka alfazilatu mafificiya allazina wa innan lakum khairul qurun sune fiyayyen karnuka faqad kana nasu fi tilkal qurun mutane sun kasance a wannan zamani muta'alliqina bil haqqi su sun rataye da gaskiya su ba wasa a wajen su ba yaudara su a wajen jahiliya ba ta zaba yaudara bare musulunci za haka mutanen ciki sun zancen yaudara ba sani ba in mutum bai san abu ba kaman kafirai ba san abu bai yadda da shi ba kawai kabi da bai sani ba ne amma ran da ya ga gaskiya ne wannan abu ya fi ƙarfin a ce yaudara ne sai ka ga yaji yawan da suka yaki da musulunci dan ba su san shi ba ne amma da suka ce kai ai wannan ko ba addini ba ne wannan abun fi ne ko to ka ga wa'annan ba yaudara da a wannan lokaci ba to su su gaskiya da gaskiya ne muta'alliqina bil haqi masu rutsuwan rafiya ne da Allah bayi sina alai masu bincike ne akan su ina gaskiya take suke nema idza namu in sun yi bacci namu alai sun yi bacci akan gaskiya wa idza sai ka zo sun farka ma sai ka zo alai sun farka kan gaskiya wa idza taharra kun ga kansu sun ciru sun motsa taharra kofi sun motsa cikin gaskiya duk aikin za ka ga suna yi na gaskiya ne hatta inna man fataha Allahu basiratahu har wanda Allah ya bude basirarsa wa nazara ila bawadinihi ya duba badinin zuciyarsu waje ga ukulan sai ya samu hankalin su illa nadira sai an mutane kadan muta'alliqatan billahi tara sai da Allah ka ce ma a rifai wa rasuli da ma'aikinsa bahisan anil wusuli ila marzati komai ne kullun a cikin neman saduwa da yardan Allah suke fali haza sabida haka kasura fikimul khairu alheri ya yawa a cikinsu inda mutane suka zama haka to alheri zai yawa a cikinsu wasa da a fi zawatihin nurul haki hasken gaskiya ya haskaku a jikinsu komai bakinsu sai kaga hasken gaskiya sai kaga hasken su komai bakinsu sai kaga hasken su sai kaga hasken nan to shi ko hasken nan ba na shafa shafan mai bane ba na abu bane ana gane shi shi daga ciki yake fitowa na shafa shafan mai ba daga wajen yake yin ciki shi ko hasken Allah kuma shi ko hasken Allah kwantan ma da hankali zai ya ji ka nusu ka san kana tare da wannan duniya da lahira baka da tashin hankali haka zaka ga wannan hasken ya sama na abu zai ga wasa da fi zawati nurul haqi wa zahara fihi min al ilmi ya bayyana a gare su na daga ilimi wal buluji da kai wal buluji da isa darajatal ijtihad har sun kai darajar wato su kansu masu kokari ne cikin addini masu wutar da hukunce hukunce ne ma la yukayyafu abin da ba a iya kaifanta a ce kaza ne saboda yawan sa da girman su duk wa'annan littafai da suke cikin kaza da duk akan mazaje suke yukayyafu wala yaqu ba a iya ba a iya shi fa kanat tarbiyatu to tarbiya sai ta zama fi hadir quruna a wa'annan karnuka gaira musajin ilaha ba a bukatar ta sai ka samu cin cikin ɗaki ka ba shi wuri tira ɗan magana kaɗan da ya zauna da arifin sai kaza wani ma kabarin wani shehin zai shiga ya fito da ma'arifan da ya kaza wani ma ɗan magana kaɗan za a ga ya ga ya faɗi yana yana da zaba kamar yadda yake yin ka je kaula hannun haka za a gani saboda haka suke ko ka je murtaniya haka za a gani ba wani abubuwa masu hijabi su can kan riga su za mu zo wajen to gairu mutaji ilaha wa innama kadai dai yalkashe ku shi shehin zai jefa maganar tarbiyyar ne wa inna ma yalqa shaykhu muridahu shi shehi zai haɗu da almajirinsa wa sahiba sirrihi ma'abocin sirrinsa wanda ya san wannan yana son haɗuwa da Allah kuma da gaske yake wa warisa nurihi wanda shi ya gaji hasken nasa da bai sa a samu mutum da ne kadai ya hau wannan abu a cikin da almajiran ko fa yukallimuhu sai ya magana da shi fi uzuni a kunnansa sai ya gaya masa sirrin a kunnansa bare ma ana zikiri ko ana zikiri murtaniyawa har yau akan wannan zikiri yan tarbiyyar za a haɗa su gaban shi shehin wanda aka sani ana zikiri ana zikiri ana akwai nau'in zikiran da suke in in fatahin farko ne akwai nau'in zikiran da suke in ma fatahi na biyu ne duk akwai nau'in zikiran to zikirin zikiran an ka an za ka ga sai ga yayi fatahi nan da nan ya hargize su haka suke kuma da gaskiya ya tarbiyyar saboda shi duk abin da aka faɗa din nan akan wannan yake domin yanzu cikin gari ga hijabobin mota ga hijabobin kamfaninnika ga hijabobin gidaje ga hijabobin waye ga hijabobin kuɗi ga hijabobin riguna ga hijabobin fitinu ga hijabobin san zama ka za ka abubuwa ya ce wannan ya za a iya yankuwa ba da wuka ba ana zai da wuka sai da zikirai wallahi mazajen nawa ne in ana ziki wani ma da zuwa tsayawa ziki zai bige shi kawai fashi ya yi fata da haka sai yi kalli mu fi uzuri sai ya magana shi a cikin kunnensa sai ya kawo ulfatu sai fata yi ya bari yanzu yanzu lil muridi ga muridi bi mujarrad zalika da da tsantsar haka kawai ba da wani wahala ba shi ne kuma kamar yadda shehu radiyallahu anhu ya ba wa yansu karfin nan su ma dole ma an kai zan su kuhe su mai da kai wannan halin kallon su kawai za ka yi kafa sai ka yi abu bi mujarrad da zalika li taharatin zawati saboda tsarkin jikin su tsarkin zuciya su zuciya su dama a tace take dan kaɗan ne ya rage masa ta abu wasa fayil kulli hankalin su duk wauta da abubuwa duk ba su shiga cikin hankalin su ba wa tashawwuqiha da shaukinta ila na hajjar sha dama hanyar Allah suke ne wallahi da gaskiya suke gaskiya suke ne kaza kaza to wataratan wani lokaci kuma ya kulu bi ta sare ila na hajjar shali zuwa hanyar shirya wataratan wani lokaci kuma ya kulu sai fatan ya faru bi tasabbubin mina sheki fihi da sababantawa na shayin shi kuma shayin shi zai sa ka abin da daga wannan za ka kamar sai ji alisa da yace da wannan an gaye shi kullum ya dinga zuwa daji yana saro ice ya dinga shigowa ta birni yana shiga ta gaban yan mata da mutane ka zaka shi kuma dan haka zai fata to kuma an ga kai ga inda matsalar ka take to sai a jiki nan wajen kawai da ranar ne matsalar kawai to shikenan kuma sai a sai a ga a ani ina nufin kada azzalami yanke wannan duhu minan zawat daga wannan zata cika wa zalika amma wannan ne yanke duhu nan fi ma ba'a da qurunul fadilati ba ma yannan karamnika masu falala bayan wannan haisu fasadacin niyya ta inda niyoyi suka ɓaci niyoyi suka ɓaci yau niyoyi sun ɓaci wa kasadacin tsawiyatu zuciyoyi duk ta karye ta karye wa saratul uqulu hankula duk sun zamanto muta'alliqatan bi dunya da duniya take rayuwa in ma shawuntan mutum yake so dan dai ya samu duniya gwamnati ta so shi kaza kaza kaza abubuwa dai da Allah ya kiyaye ba mu zargi kowa da haka wannan kanmu muke gaya dan Allah ya kiyaye mu amma abubuwan ko dan a ce kana da jama'a ko dan a ce kaza kaza ko a ce kaza kaza to haka bahi satan me bincike ce adal wusuli ila nail shahawati bisa ta sadu da samun sha'awoyinta ba wai ta sadu da Allah ba ta sadu da sha'awoyinta mutum yana cikin ahalin layi ya shigar da su ya tafi wani gari kuma an gane shi a to an gane ka kai ka zama wa an gane ka aika ka hadiya ana ta kawo kuɗi kai shehi shehi shehi shi ne ma'ana kai haka aka ajiye kai to ba ba dan ka ta neman inda za ta hutu za ta za ta da da duk shi yanzu duk an watsar da garuruwa an watsar da ƙauyuka an bo su haram masu irin ƙauyuka sai dai birni sai abuja sai dai aje abuja sai dai aje kaza kaza ne ne kawai gidan zuwa sai a je abuja sai Allah sauki su kuma in ka je wa'yancan to me ya haɗa su ma da Allah kasuwanci ne bai musu ba kawai in za ka yi musu iya addu'a yanzu yanzu su ganta ku kai musu in ka ba haka ba wallahi ba sai da shehun ta takawa ba in ba sai in ba kai musu irin wannan ba ba wai ka ayi ba amma abubuwan sun ɓaci Allah ya gyara mu da da haka ba wai ka ayi ba ba kuma zargin kowa ba amma dai saboda in ka in ka rusa tsari ba za ka hausa sama ba shi ne abin rikici in ka rusa tsari ba za ka hausa sama ba za ka hausa sama ba kuma hanyar nan ta Allah a hannunsa take jazarar nan a hannunsa take ko kana babba ka nuna wa Allah girman kai ka lalata abubuwa sai Allah ya ratsa da shehu ya ce an ce da annabin Allah man haza ki raku bai ni wa gani an ce da annabin Musa haka wato kuma waye ya yi sannan haka shehu zura wa zalla an ya faɗa Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu to zuwa sha'awoyi abin da take nema kenan wasti fa'il lazzati da tattare da tattare sha'awoyin duka komai da komai kai da yawa abin da nake so arka tattare kai ne ka samu kaza kai ne fasara sheku to sai shehi ya zama sahibul basirati mai basira mai saifin hankali in ya ga irin wannan ya zo masa ya ce wai Allah ya kisa to sai ya duba wai ina ne ya fi man matsala ne to sai ya kudin ne ya ce barbit ba za ba in kaza ne in kuma shi dan ibada ne sai azumi sai yana ganin Allah sai ce dena kun kuma dan rauka yin ce to'i haka dai zai fita ganin ba wannan ne muradi amma kuma ba yanda za a yi kawarki in ba da wannan din ba ba yanda za a yi kawarki dan ki in ba da wannan din ba yalqa muridahu sai ya haɗu da muridinsa wa warisahu magajinsa sai a riko sai ya san shi wayan zuru ilahi sai ya duke shi sai ya ji da akalau sai ya samu hankalinsa muta'alliqan bil batil tara ta yi da barna wane da shahawati da san sha'awoyi neman sha'awoyi wayan ji da zata sai ya samu jikinsa ta tabawul akala ta ba hankalin ko mai girman da ta zama banza tun da hankalin take bi dama in zuciya ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci fil akali fatalhu sai ta dinga wasa ma Allahina tare da rafkanannu yan wasa wata su sai ta rafkana ma asahina tare da rafkanannu wata milu sai ta karkata ma almu'mina da yan barna wata taharraku sai ta dinga motsawa aljawari gabobin ka fi zalika cikin wannan harakatan motsawa gaira mahmudatin ba wata za a gode mata ba min haisu ta inda innal aqal hankali allazi huwa maliku wanda shine mamallakin ta marbutin an daure shi bil batil da barna la bil haqi ba da gaskiya ba ai za waje tafi ala zalika in shi ya ga muridin sa haka hadi al halatu wannan hadi amara hu bil kalwat sai ce to kai ka tsara fita zauna daki ko zai fito waje ce kai fitowa za ka kai kuma daki sai ya mantar da shi kuwa kai kuma daki sai a sami sai a ce ya halwa da sai a ce ya shiga kogon dutse ma ko ya shiga matsabarsa ko shiga rani inna Allah ya ce ya halwa ya shi kenan a marahu bil kalwati sai hore shi da da kalwa yawa marbufin balili to a marahu bil kalwati sai hore shi da kalwa ma'ana kalwa ya daina haduwa da mutane sai ana shi haduwa da mutane wasu zikiri sai ya lakana ma wani zikiri da zai tafi ga kuma wabi ta qalil al akali sai da cin abinci da yawa sai dan na dole da cin abinci da yawa fabil kalwati da rashin haɗuwa da mutane ne yan kaɗi wa anil mufsidina zai yanke wa abokansa yan barna sun zai haɗuwa da su shikenan sai ya dinga cin abun har sai ma ya daina amma da ya koma haɗuwa da su sai ya koma barna da rashin haɗuwa da abokanan nan mutanen banza to zai yanke an zai ga mutanen banza allazina hum wa inda su fi idadil mauta matattu ne ko rayayyu ne matattu ne ko rayayyu ne wabi zikiri da yin zikiri kuma ya zulu kalamul baɗili maganganun banza za su bar bakinsa yaushe ya gama zikirin ma har ya guduma yaushe ya gama kaza shi zikirin ana ta yi ne don ya zama ya rike bakin ka ba ka da wata ba ka faɗi ma wani abu ba anil baɗili ga ga barna wallahi da wasa wallagawi da zancen banza ya fashiyan magana allazi kana fi lisani wanda yake cikin harshensa wa bi taqalil aqali da rashin cin abinci ya killul bukarun da zai fi dami wannan turri da yake shiga cikin jini na abinci sai ya ragu fata killu shahawa ta sai shahawa ta ta ragu eh ga yanzu ta abinci ma ake ba ta sha'awa ba jan koshi kuma sannan sha'awa za ta motsa ba sai yarju da akalu sai hankali ya koma ila ta'alluki zuwa ratayuwa billahi zuwa ratayuwa billahi in yi haka
fayar jula akalu sai hankalinsa ya koma ila ta'alliki ya zuwa ratayuwa billahi wa bi rasuliki da manzo Allah sai ka gaba shi da wani tunani sai cikin Allah ko cikin annabi ko cikin shautani ko cikin shehu Ibrahim shikenan shi dai majazubi ne ta shi ne wani ba shi da wata magana shehu dai shehu dai ko Allah ne ko Allah ne ko annabi ko kaza ka shikenan sabida bai san wa'ansu da shi bai san komai ba sai su yawwa yake na mara su ne bai zaɓa daga ila hafi taharati in ya kai wannan tsarki wasa fa'ida wannan tsarki dai in ya kai wannan wasa fa'ida wannan tsarki a ɗaƙar zatu sai jikinsa ta samu ƙarfin hamlar sirri ɗaukan tarbiyya sai jikinsa ta samu ƙarfin ɗaukan tarbiyya haza wannan huwa garzu shuki shine abin da shegunne suke nema mina tarbiyyati tarbiyya shine muladin su cikin tarbiyya wa idkal halwa shine abin ne ma cikin shigar da halwa ba wai dan ka je ka haɗu da bamban ka ya ilu ko wani ne ya ce ba ba wannan idan ka haɗu da Allah an ka haɗu da Allah shine ubangijin mala'iku shine ubangijin rauhane shine ubangijin shaytanu shine ubangijin maridan ma karfin shaytan san mutu kai ka haɗu da karfin akwai wani mai hikima wani bawan Allah mai hikima to wani malami dan zahiri ya dame shi wai shi malamin dan asrari sai ranan da yace da wannan kai sai na aiko ma ruhani ah zaton banza kai ruhani za ka ni Allah zan aiko ma ce kai yaro shi kuma tsoho ne shi kuma wannan saurayi ne ce yaro zo wa za ka aiko mu yace Allah ce a yaro zauna zauna mai daukar cikin ku kai Allah ku dan haka aiko mu yace eh yace mi sulu wannan magana ban taɓa jin ta ba kuma ban taɓa zaton wani zai iya faɗa ta a duniya ba don Allah ne sun wallahi ji ake aka mutumin banza da kai kaza ashe ba haka daga nan shi ma ya karbi da riga ya shiga kaila ya komai ya gane me yake ne sai shi da ya ruha da aiki to ni Allah guda zan aiko ma sai a buga a gani sai ta gani to abin da ake nema kenan cikin cikin shi ne muradin su itikal kalati summa baqiya al-amru ala hadha to da aka bar wancan zamanin sarki din aka zo zamanin waɗannan haloyi da waye lamarin ya tafi a haka ila aliftala alhaqu bil batil haqqu ma gaskiya ta takude da ƙarya ƙarya ta zo ta shiga wa nuru bil zalal haske ya zo ya takude da duhu fasara ahlul batil sai yan barna yan asraru kenan yan barna kenan suka zama doyu rabuna su ma suna sa tarbiyya amma ta aljanu su kuma yan barna kenan rabuna su kuma suna tarbiyyantarwa manya a cihim wanda ya zo musu duk idikalin kawai su ma su shigar da shi kalwa watan kinil asma isa ba shi sunaye yan masu girki girki ma a bashi na Allah amma wa'yan su ma na shaitanu ko na ruhanan za a bashi alaniyatin fasilatin abu sabataciyar niyya ko ya dinga ganin gobe ko ya dinga ganin abin da ba a gani ko ya dinga haɗuwa da ruhani ko ya dinga kaza ga shi bai cin halal ba kaza ba ka'ida ba kaza na nan da na zai gani an ce ya haukace sai a ce ai ai ai ɗan ɗariƙa suka haukata shi su kuwa ba ruwansu ba wajen su ma ya je ba wajen an ba na ya je hafizatin farfatacciya wa garafin da nufi mukhalifin lil haqqi wanda ya saba da nufin waliyai na gaskiya din nan ma san tarbiya din nan wa qad yufifuna sai su ma kara ila zalika iza wa'an suna azaimu wa'an su kasa addu'o'i wacce kidamatin da wa'an suna shedanu maganganu na shedanu bisbidi haza da zai kai wannan ila makarin min Allah har mutum ya samu makirci wajen Allah wacce dirajin da kamun ga i Allah ya baka ka iya ganin abubuwa din ka iya tasarrufi din ka iya zuwa da abubuwan duk kuma shikenan sai a baka ta wani jikan shehu da ya zo mana yake cewa ga ni jikan shehu da ne kun ga yanzu ba kowa sai ku yan talaka na wannan jikan shehu da ne ko yace amma yau da jikani aka ina zubar da ruwa a hannuna ko ko ina wafto kuɗi a gaibu ko ina wani da yau duk garin na an taru a nan wanda to abin da ake nufi kenan mutane wai ba Allah ne muradinsu ba suka je wata karama ko da mutumin nan tsafi ya yi ko da mutumin nan tsatsi ba ya yi amma in duk sun ga wani abu a ce ai yana kaza ai yana kaza abin da suke da kuma wannan zai nan ne kawai suka kada hanya to yanzu ya za ka yi wa kasura hadha al-amr wannan lamari yawa fi asar allati adraka hasheku zarruku a zamanin da shi zarruku ya karau irin wannan suka yawa radiyallahu anhu wa adraka shuyuka shehunansa kuma suka riski haka فظهر لهم سيبين غريس من النصيحة في نصيحة لله دان الله wani rasuli ga manzon Allah an yi shiru ala na nuna mutane bin rujui mutane dai su koma an hazi tarbiyyar su ba wannan tarbiyya ta kalwoyi din nan su ba wannan tarbiyya ta kalwoyi mun gode Allah ma zauki yanzu ni ma da ma na gaskiya ne ma shau ya ce ya musu yanzu ka zo ka bi na gidan shehu ka je ka samu mai izini wanda shi ma ya hannun mai izini in ji abu ya rikice ma inda shehu ya haɗa mu aka yi tarbiyyar da mu gidan shehu hadin tafi gidan shehu hadin ka je ka yi ko tafi kaulaha ka ce da kaliba ya haɗa ka da wanda zai yi ko inda abu ba amma har wa'inda ake gani yau shehun nan ne ma su ma zama haka ka zo wajen mutum kana so ya tarjantar da sai dai ya dinga juga ma salatin sati miliyan kaza ko kaza wai tafi Allah ya san da kai sanar da kai ne ba abin da zai sanar da kai wallahi radiyallahu anhu wallahi wannan dai dan mu faɗi gaskiya ne gaskiya ko ba ta da tsoro ka faɗi gaskiya ko mai dajin ka ko to ka gani sai da babba ya faɗi magana da ka san wannan bai san ma ko ina a ma'arifa ba bai san mako amma yana nan da girman kan shi ne shehu ibrahim din ma so yake ma ya shi shehu ibrahim din ma ya kare yanzu shi ne abu so Allah sauke so suka suka nasiha bin rujul a dawo an hazi tarbiyya ta irin wannan tarbiyya Allah shi ka sura fi al-muqbilun da yan barna suka yawa a cikin ta wa an yakif wa an yakifan yakifan wa an yakifu binnasi su tsaya da mutane fi sahatul amri a gatsar kukuta allati la kufa fiha wanda ba tsoro a cikin ta ko wala huzuna ba bakin ciki wani ittiba'u sunnati shine bin sunna wal kitabi su tsaya wa sallolin su dai tsaya abin da aka saba har nan da kabiru ya zo ai na Allah din da an ganshi da an ji magana ai ka sani ko ku tafi gidan abu su je su abu su tsaya a wannan allazina la allazina la yadullu man yatadabihi ma wanda duk wanda ya riko da su din nan ba zai bata ba fa kalamuhu radiyallahu anhu magana su Allah ya da su karaja makarajan nasihati ya fita ne mafitar nasiha wal ihtiya da ka taka tsantsan da kiya kare mutane ko walam yuridu radiyallahu anhu ba su yi ba Allah ya da su in kida ra'asan litarbiyat a ce gaba ɗaya tarbiyya ta yanke alhaƙiƙiyar ta gaskiya ɗin ba haka ne nufin su ba na wa hashahum Allah kiyaye su min zalika fa inna nuran nabi haskan manzon Allah sallah bakin yana nan wanje wa khairu alkhairun manzon Allah shamilun ne gama ne wa barakatu albarkan manzon Allah ammatun gaman ya ce ila yawmil qiyamati bare ma kuma batin albatin na manzon Allah ya bayyana inna lillahi wa inna ilaihi kan ma za yi abu sai batin zaɗin ta tabbata ai sannan ne ma za a ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan ne ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi sannan ne ma kaza sai haka Allah yake ta faɗa karshen zamani dai kamar yadda muka so ulutu shin Ibrahim yace sai na ce manya hannun fata wal ayatul qur'aniyatu ayoyin qur'ani wal ahadithun nabawiyatu da hadisan manzon Allah fiha a cikin wannan maganganu dinnan. والآيات النبوية فيها إشارات أوتو قلت سينة والآيات القرآنية آية القرآن والحديث النبوية فيها إشارات أقول إشارة لي فما ظل إشارة هيك صلى الله عليه وسلم دم ولا لوكة سوء ما أجينا ما فرق مسلمين لو شيء كما لا أزوى أيتا فتوى أنا أبوانا سيدي ما ظل إشارة الإشارة تكفي العاجل وتصريحات دكما فتا ولزم فيها إشارات akwai nuni wata siriyacin da faɗa abun ma wani zubin kurukuru fi tafsiri cikin bishara bi hazihi ta'ifati da wannan jama'a shugaba din nan mai tarbiyyantarwa a zahiri na wanda suna nan a kan masu tafiya alal haƙƙi a kan gaskiya walam tukassa bi zamani ba a keɓanci wani zamani duna zamani ba maza Allah ce wancan na farko ne banda na ƙarshe ko na ƙarshe ne banda na farko amma ma an fito ta ga na ƙarshe din ba wala makanin duna makanin ba a ce kuma sai waje kaza suke ba waje kaza amma an fito ta ma a ƙasar yamma wa qala ta'ala Allah ya ce a cikin irin bayanin cewa ba hasken manzo Allah din ba zai yanke ba da albarka sannan wa mimman khalaqana ummatu yana daga abin da muka halitta mun halarci wata al'umma ya haɗu na bilhaki da suke shiryawa da Allah, haɗu na bilhaki.
ko ya aduna bil gaskiya in zahiri ne ko ya aduna bi adil da Allah zalika anna Allah huwa to kaga ni da suke tarbiyantarwa wa bihi ya ajuna da shi ne kuma wato adalci da shiryawa ko to kana shekul allamatu shehi mafi sani al'arifu shehi malami masani billahi da Allah sayyidu sawi ne hashiyatu sawi ya faɗa fi hashiyati ya hashiyarsa ta sawi ala qaulil jalali abu sabadin jalalu wahum su wa'annan jama'a dinnan ummatu muhammad al'umma manzon Allah ce kama fil hadis kamar yadda yazo a cikin hadisi ai wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam ai shine faɗin manzon Allah ai shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tazalu da'ifatun wata jama'u ba za ta gushe ba min ummati daga al'umma ta zahiri na suna nan zaune alal haƙi akan gaskiya ila an ya ce amrullah haƙi ya ma ta zo akwai wata jama'a cikin al'umma na suna nan kan gaskiya haƙi ya ma ta zo haƙi ya ma ta zo alal haƙi suna nan kan gaskiya hatta ya ce amrullah ko haƙi kiyama ta zo wa an mu'awiya ta an karɓo daga sayyidina mu'awiya dan abi sufyan kale yace wa huwa ya kadubu yana hudu ba سمعت رسول الله ناجي منظم الله صلى الله عليه وسلم كنا منا يقول من الله yana cewa la tazalim min ummati ba ta bushe ba a cikin al'umma ta ummatu wata jama'a sa'imatun tana tsaye bi amrillah da lamarin Allah la yadurruhum man kazalahum wanda ya tabar da su bai cuce su ba wala man qalafahum wanda ya saba ya saba musu yace kafirai ne yan bid'a ne kaza bai cuce su ba kai Allah ka fara da baki ai kai kai dai suna ta aikin su ba ma tsaya ma raji ba ma dan ma kan ma da ta yanke duk bai cuce su ba hatta ya ce amurla har kiyama ta zo ko ba har ma gausun zamani har kuma gausun zamani ya bayyana to nan kuma ma duk a fuke bakin kowaye ma an fi karfin ma in kari i kwarai kuwa shi ne ismar hallaye kuma wai da alakun kulafa al'arab duk shi ya mai da ma duk almajan nasu kalifofin duniya kuma ma duk ma sakaci ne ma da wani zai iya ma magana to amrullahi kenan to ko dai kiyama ta zo bari dai a tsaya a haka ko ko mu ala zalika suna nan kan wannan wa haji ta itatu wannan jama'a la ta kusu bi zamanin dole zamanin ba a keɓanci ba ta keɓanci da wani zamani ban da wani zamani ba a ce sai wancan zamani ban da wancan ba wala makanin duna makanin ko sai gari kaza ban da gari kaza bal bari dai su fi kulli makanin suna kowane guri wa fi kulli zamanin suna kowane zamani الإسلام دائما مسلمشي أدومية أدو شي زي أوكاكا ولا يؤلى عليه بعد أوكاكا أكنسا مبقى الله مبقى بنا wannan abu shi zai ɗaukaka a magan abubuwan nan na Allah da ɗariƙoƙin nan da tarbiyyar da ta da ɗaukaka ba wanda ya sai ɗare ba wanda ya sai danne ta in ba haka ba ko ya hauce nin ma shi ɗan kare yanzu za ta huda shi yawwa yau ya alayhi wa in kasura al-fusaq ko ba su kai sun yawa wa ahli sharri ko da ka ga ba su kai sun yawa ko da ka ga ƴan sharri sun yawa duk abin ya lafiya fala ibraka bin ba a kula da su wala sawlata lahum ba su da wani karfi a cikin lamarin Allah duk ji tsoron wannan abin su wa fi hadha bisharatu wannan bishara ce li hadhihi al-ummati al-muhammadiyya ga wannan al'umma ta manzon Allah bi anna al-islam cewa musulunci fi uluwi yana cikin daukaka ko da kafirai sun yawa ko yan yaƙi da shi sun yawa din wa sharafin da ɗaukaka wa ahala bu'a ba sai da ma yanzu aka fasa wannan ta bayan gida na Amerika da aka ce musulunci ne yan terrorism ba sai yanzu ma Amerika suke shiga musuluncin ba ka gani wa sharafin wa ahalahu da mutanen musulmi an ce kowane abu yana da abu wata mota ko fetur take aiki da ita wata gas wata diesel wata wane ne wata sola wata waye shi ko musulunci da hasada ne fetur ɗinsa da an taso mata hasada ne haka yana gudu haka ma maganganun ahamillahi duka duk da komai da an taso da hasada ne haka kana gudu kana gudu Allah ya mana mai kyau amma ya kale ga yaka mutu ga yaka lalace yaka lalace to dai yanzu su mintiran ma suna ta fasa wayannan abubuwa amma kana ganin kwaɓa da wayan suke yanzu da an yi shiru duk ba wani ne ba a tsoron ma yan banza din su su zazzage da da da ba a cikin ina za a ce a ce na su ma sun yi amfani sun yi amfani sai su gane to su ma sun yi amfani suna nan sojojin zahiri ne zahiri tana nan da ta ake su mana in kai wasa su kada kada da shehun naka ma gaba gida da mutanen baɗinin ka to kar mutane na zahiri su aka ajiye su in kakka yi musu abu in kai za ka yi yadda suka fahimci annabin zahirin nan ma haka suke kai kaka kawo wani maganganu to
Allah yana nan da lamarinsa inda haka ba sai a lalace sai a lalace in ba haka ba a kawai tun karfin Allah a kai Allah zai kai masu zagin annaba a masallacin sai su suke hawa mumbarinsa su suke kome su suke a kaza tun karfin Allah su kai kai kai ka zan wata hikima ce ta Allah kawai kuma in ba zan haka ba kuma mu masoya kuma sai wa'yansu kabobi duk su faru da wa'yansu abubuwa haka kuma in aka bar mu kuma duk zahirin mahi a rurusa ta kaga kuma ashe su wani aiki ma suke in ba kai wasa ba ma kai kana jiran su sha duka ma ashe ma sun yi aiki mai kyau za a je a biya su Allah ba wani waje ya ce Allah ya saka min rabu ba wanda su suka kai mu ga Allah da duka da wannan zage-zage muka gudu da su muka mu Allah ya ishe mu kaza kaza yau za ka ka ji sune ma shekun nan ashe ne ma shekun nan hmm ane mutum Allah ya mana mai kyau to Allah ana mai kyau ba kul ba kula da su to ka gani al-islam musulunci fi uluhi yana cikin daukaka wa sharafin da daukaka dai wa alahu kazalika haka mutanansa haka failan nan ta cikin ɗauka haka ɗariƙan nan haka failan nan ila ƙurbi yau mulki ya mata haɗirin ina yake? ila ƙurbi yau mulki ya mata haɗi zuwa kusan ranar tashin kyama hatta ta muta komai ba zai lalace ba hatta ta muta hamalatul qur'an sai duk mahaddata sun mutu Allah ku ya ƙara maka ku Allah ya ƙara mana ku da yawa wayan su ma ana ta haddatar da su to yadda da duk mahaddatan qur'ani sun mutu wal ulama da malamai wayuzga'ul qur'ani kuma a cire qur'ani min al masahif daga takaddun qur'ani in ka zo ka duba duk wannan littafin qur'ani in ka zo ka duba sai ka ba komai inna lillahi wa inna ma ya dauke duk gaba da sai ka zo ka ba komai wata cin rihul layyina sai wata iska mai taushi sai ta zo fa ya mutu kullu man kana fihi misalu zarratin min iman duk wanda yake da kwayar zarra ta imani sai ya mutu ranan duk a fashi to in aka yi haka wala ya kuna hazal amuru to wannan lamari fa ba zai zama ba illa ba da wafati isa sai isa ya rasu sai isa ya sauko ya zo ya gama komai ya rasu to alaihi salatu wassalam to kuma sai a yi hatara to in shi ke qultu sai nace wafati isa rasuwa isa fa la takunu wa ta zama illa ba da an ya qatula dajjal sai ya kashe dujal wai isha arba'ina aman sai ya rayu shekara arba'in sai ya rayu shekara arba'in bayan ya kashe dujal ya kashe turawa ya tsarkake afirka gaba daya shine abin ba kakka jira wani abu da ai sai isa ya zo ya kai ya kori turawa daga afirka ya kashe su ya tsarkake afirka ya yi abubuwa ya rayu shekara arba'in to sai isa ya mutu to kuma daga nan kuma inna lillahi inna ilaihi raji'un to Allah ya kiyaye kaga an kama hanya an kama hanya ai ka gani an kama hanya ka gani فما تكررت في ذلك الاحاديث da abin da hadisai ta maimaita cikin wannan wala yati dajjal dajjal ba zai zo illa ba adal mahadi sai ba sai mahadi ya zo bi sabi isnina da shekara bakwai ala ra'asin ya atin abu sakan dari wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya to to kuma ka duba hadisan su mahadin nan da waye akwai daga cikin waɗansu masu haske daga cikin malaman hadisi suka ce kai mahadin nan da isan nan da abu da yake in ka zuba ta zaka gani wurin suka ce da kai ce abin nan duk abu ɗaya ne wurin suka ce a'a kowanne daban dai ko ko to to ka gani ko to kuma tsakanin katimul auliya da sahibul sirri ta aike ba nisa ko shekara tamanin ne rasuwar katimul auliya da haihuwar sahibul sirri shekara casa'in ne ko tamanin yau shekara casa'in ne abu to dai duk dai ba nisa ai mahadi ya yi shiryawarsa kuma isa ya zo ya yanyanka na yankawa duk ba isa ai yin jiziya gaggashe na gaggashewa duk kuma jiya je sadda jiziya duk kuma ya kwaranyo kuɗi kuma kuɗi duk su yawa duk wai abin da isa zai yi kenan duk kuma ji abu yawa to ka gani har ya ce kuma da roma ya san shi kuma da yana gonarsa karai kuwa to kalani ko lalasin wa fi ruwayatin wata la tazalu qa'ifatu a wata ruwaya kuma la tazalu qa'ifatu wata jama'a ba za ta gushe ba bil maghrib suna yamma suna afirka ta yamma su jama'a haka ruwayar ta ce ila kala muhiddin bin al-arabi shehunmu manya hatimi babban Hmm. kala muhiddin bin al-arabi hatimi muhiddin ibn al-arabi hatimi ya faɗa wa inna ma ja'alahu Allah bil magharibi Allah ya sanya waɗannan jama'a a Afirka ta yamma ne ya ali yana nufin saboda a nan makamal katamiyyat wal katimiyyat nan makamin katimul auliya da makamin kutubi al makatum ya kaula nan dan nan suke da Allah wannan shi yana da harfi kuma da alfi idan dan haka abin yake a yamma لأنه لم إتا أفريكا تيمم محل الأسرار سنة وجن سلكم الله والكتم شي تكمكو كاتم نمكو ييا نو دباون دي سان نان دي سوكا أفريكا نان تيمم نجي مو يديني فتوحات المكية شي كو أقرني نبقي أكايش أقرني نبيار ما أقرني نبيار أكايش رضي الله تعالى عنه أقرني نبيار أكايش أو أنن قرني نبيار تنكي يا كاتم الأولياء يا أساس kuma sunansa Ahmadu. Sai da ya faɗi Shehu Tijjani, Shehu Bura ya ce wannan haɗuwa ta bar zaki ce. To ba ma ka kaji ya shafo ƙanshin katimu ba. Kaji ya shafo ƙanshin katimu. Wal katimi, unzurul futuhatul makiya, je ka duba futuhatul makiya ta muhiddini. Ka gane Afirka ta yamma yanzu da tsirrukan da to ai ka ga haɗarin haila ɗin kenan. Wani yanda yake da san faila ɗan wani magana je ƙarama. Ko wani haila ta buka wannan sirri ne ma wanda zai sauka ma a yamman da abubuwa banza ne shi muhidinin zai faɗa shehu jani ya ta magana su shehu dan fodo duk su zo su ta wahala sai sun dai faɗi yamman nan dai sai sun abu banza ne kai ita jiran yamman nan dai shehu radiyallahu anhu ya ce duk abin da isharorin annaba take faɗa me yamman nan take faɗa ko mutanen yamman nan take faɗa duk abin da suka faɗa ta isharorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah ita alhamdulillah انظر الفتوحات المكية قدوا فتوحات المكية وانظر كتابه قدوا لتاف مفيدين دي الذي سماه واندي أنبتيشي أنقاء أنقاء مغرب أنقاء مغرب واتو غغافر يما غغافر يما كوكو أنقاء مغرب واتو غغافر نمزة تقاري تقويا fi katmil auliya cikin bayanin cikamakon waliye wa shamsul magar da ranar nan ta yamma da za ta kullo da labarin ranar nan ta yamma wato kusan maganganun mujini duk da haka ba a gane maganganun su abin da waliye suka sani a ita maganganun jazaba an karar da komai ba komai kaza a dunkule kaza shi ya wuce nan ma ya shiga sifa ya wuce ya shiga asma'u ya so yake ma ya kata kata da hadaratul zafiya kun haɗe ta ba dan ma dai yana ta tsoro yana ta abu amma ya wani abubuwa yamman nan ya faɗi abubuwa da ba abin da bai faɗa ba ta haka duk ɗan faila in dai ya tarbiyyanci ɗan faila da ya duwal sai ga kamar da shi ne ji ne gida ma shi yake magana kai kuwa bare ya duba fususul hikam bayanin hadara muhammadiya da na fususul hikam bayanin mazahiru kawai ya faɗa ba wani abu wallahi ai namiji ne mujini unzurul bugiyata kuma ka duba bugiyatul mustafidi shi ma arabi sa'idi shi ma dan sababi ne wa qala ta'ala kuma Allah yace sunnatun min al-awwalina wata jama'a daga na farko wa sunnatun min al-akhir da wata jama'a daga na karshe Shehu Tilani ya ce jama'a ta ake nufi. Warawa bin Abbas, Abdullahi dan Abbar ya ruwaya, kala ya ce, kala Rasulullah sallallahu alaihi ya ce, a sunna ta ni, wannan jama'u guda biyu min ummati ta al'umma ta ni, da ta farkon da ta karshe din. Sai Tilani ya ce, i manzalla ya kakana ya gaskiya to ni kuma ɗan ɗari ga sake. Ni to kuma ɗan fela kenan ka sani. Kunzirin jawahira, ka duba jawahirar hisana. وفي نسيم الرياضي إذا كتب نسيم الرياضي لشهاب الدين الكفاجي كشهاب الدين الكفاجي عند شرعه إلى حديث وجن شرع تقولنا حديثي كي ركم في ينك قرني زامنينا ثم الذين يلون سنن زامن دي كبي وزامنينا قريبي كنا ثم الذين يلون سنن زامن دي كبي وزامنينا قرن أكو كنا كو إيه شو من جانت والثالث أفهم في القرون بقوله خير القرون لظاهر المسداك كفاين تقرن أكو من دا أكي فدا مظاهر أكي فدا مظاهر أكي فدا ba da kalami bayan magana fala yunadi hadisu wannan bai korewa hadisin shi kafaji yake cewa bai kore hadisin nan na ummati al'umma ta kalmaɗar kamar ruwan sama ne la yudra ba a sani ba alkhairu alkhairin fi awwali a farkon ne auti akiri ko a ƙarshen ne ila ha zuwa ƙarshe fa inna haza cewa wannan min wadin shi ma magana da yake daban kowa a hanyar sa yake tafiya wa zalika min wadin wancan ma yana hanyar sa nan wato ma wato to nan wato rashin zafi ma ake faɗa wato na farko alherin yake ne ko a ƙarshe to ya rasulallah a ƙarshe yake a ƙarshe yake rasulallah a ƙarshe yake to ga gana hasratu za can kuwa mazahiri ya faɗa duk gaba ɗaya so kafaji yake cewa ba bugun juna kowanne akan hanyar sa yake to wa haza wannan isharatu nuni ne ila annahu zuwa maganar ce kai ya ci ukil ummati zai zo a cikin wannan al'umma manyan fa'un nasa wanda zai amfani mutane naf'an amfani azima mai girma lam ya tafiya salli gairiki da bai sauƙaƙu ga waɗansunsa ba mimman sabaqahu ga wa jama'a da ta shige shi ba su irin wannan ba Allah zai hore mar abubuwa Allah zai bashi sababu Allah zai ba shi komai ya karaɗe duniya ya abin da wanda suka shige shi kaf duk ba su irin wannan ba duk da falalarsu da komai a ba su irin wannan ba shi ko yazo Allah ya ba shi shi ne abin da ake nufi wa haza wannan bin nazar da duba ne li a faradu maksusati ga waɗansu ɗaiɗaiku abin kebanta wa zalika wancan ko bin nazar li majmu'il asari ga dukkan zamannika wa shattana ma baina kuma yayi ta tsakanin tsakanin wannan hadisin da wancan waliza sabida haka abara bil karni wancan manzo Allah ya fasa da karni unzur nasimar riyadi ka duba nasimar riyadi wai baka faji yake fada wannan kaga mun gane radiyallahu anhu wa qala shaykhu zarruqu shaykhu zarruqu da hayyu bi ta'lim radiyallahu anhu yake cewa radiyallahu an fi tasisil qawaidi annazuru lil azminati a ce za a dubi zamani wal ashkas da mutanen lamin haisu asalin shar'i ba da asalin shari'a ba ba da asalin shari'i amrin jahili lamarin jahili kai mutane kake zuwa ba hukun ba ba abin da suke kai wannan jahilci kai kai ai na Allah suna da yanzu ai ba ko ya sha sha sha bai san me me Allah ba da ya raɓoyinsu na Allah amma sun shige sai a yi na Allah sun shige da za ka me na Allah ya bai sani shi kaga amma in ya san me maganar na Allah ya ai sai ya san ma yanzu ne ma ake yanzu ne ma kuma alheri ya kare ka yanzu ba alheri to dai me alheri ta bishin ya alheri ya san me alheri ya san wannan zamani yanzu ne ma alheri yake yanzu ne albarkar mai zamani haisu qala al-kufaru ta yadda kafirai suka ce laula nuzila hadha al-qur'an me yasa ba a saukar da wannan qur'ani ala rajul abu sa mutun ɗaya ba min karyace ne azin daga cikin manyan manyan garuruwa din nan maka ko da'i me yasa ba a saukar ba a saukowa muhammadi kuma kaga su ba abu ce radallahu alaihi sai Allah ya jiyar musu bi kauli ahum ya qasimuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahmatawa ba ba ni nake saukowa inda na ga dama ni ko dama in na tashi yadda nake haka zan yi ya ɗau annabi Muhammadu Yahudawa da Nasara suna nan suna girman kan su ne malamai su ne su suke ta jira su ne muntazirai ya je ya jefa masu bautar gunki wallazi ba asa fi lumina rasulan min ya tulu alayhi ya je ya jefa shi maka yadda saddaka abubuwan suke kai suka sai mutum ya kawo wadansa ya zo yanka wa ice kuma can ya je ya jefa shi kuma su ne suka zama shugabannin duniya to haka ya jira yake kana nan kana ta muntasiri ne kai wajen sai abin ya zo kana can kana ta haukin ka kuma ma ya shige ma kila ma kai gaba da abu Allah ma ja abu ma arafu karubi sun sani wa sai kawai haka ya ji ka gani da ba haro yana ta jira kuma sai abin ya zo sai ka haro ma bai sani ba bai ba haka kuma wannan sharifi ko wannan sharifi na fa wannan hajjin shehu ta farko 1937 ba a wajen rukun liyamani da rukun hajjar aswad ba ya samu wani sharifi kashifi wani sharifi babba min ashrafi fa zai ce ga kari sai wanda kake ana ice a ai wani wani kashifi ya gaya mun hali ya same shi ya ga kabiru sayyidina kabiru kuma ya ga manzon Allah ko manzon Allah ya gaya ma gautun zamani zai yi haji bana kuma Allah zai gafarta duk wanda ya zo haji bana sabbi da shi kuma a nan zan haɗu da shi shi yasa na zo nake jira sai shau ya ce ka san shi ko ka san shi ya ce a ban san shi ba sai ce da shau to kai wa ka haɗu sai shau ya ce na haɗu da kai da ikon Allah ya ce to to kai ma wannan ne amma ita yana ta jira kuma Allah ya ba sarki Abdullahi ka shi kuma ya rasa shi anta anta kai kai ne kai ne kawai ka ga lamarin Allah shi an ga sai ya zo yana har abin ya zo to kuma sirri na Allah sai ma burin burin kuma haka ne aka da kale shi kuma ga shawun ya ba shi ya kuma ya tambaye shi to kai wa ka haɗu da shi ce na haɗu da kai kai shi ma ya ce to wallahi ni ma kai ma na haɗu da kai kai ne Allah da shi ne da rabon ba sai Allah ya faɗar fata ɗan Afirka shi ma ya taho kuma sarki Abdullahi ya zo shi kuma ya samu ga wannan sharifi mai girma lamarin na Allah ne mu tsoron Allah yan uwa mu tsoron Allah wallahi wallahi ba wasa bane mu tsoron Allah kaga dai ga annabi ya ga wannan sharifi kuma ya zo sai a wajen gashi Allah ya bashi bashi ga wannan bawan Allah ya zo shi kuma ya zo ya samu radiyallahu anhu ardahu annabi amin to shi ne Allah ya abu ya kasu nuna rahamata rabbi to wai rahamata ma su za su raba ta lokaci ya yi saura rabuwa na da bai da fata to su suke raba rahamata al'aya kuma kafirai suka azu suka ce ina wajadna aba an mu mun sami iyayen mu ala ummatin abu sakan wannan lamari wa inna ala asiri mu a digadigin su mu ta duna za mu shirye da suke zani faradallahu alaihi bi qawli sai Allah ya juya musu ala awa lauci itukun bi ahada ne ma wajata alai'a ba yanzu ko da na zo muku da shirya da ta fita iyayenku sai ku ce ba ku karɓa sai ta iyayenku za ku bi sai ku ce ta iyayenku ba haka ake ciki ba ne to ma waɗansu iyayen nasu yau dai mu a Nijeriya nan ya ci a ce jikokin ɗan fodiyo su suka fi amfanuwa da faila ba abin da wasu sani ba kakansu Allah ya saka mata alkhairi kashifi ne wali ne babba komai na shehu idan sai da ya faɗa ya fi ƙarfin daga shehu ka ce ka jahilce shi a bisa abin da shehu kariɗar da shehu ɗan fudu ya ajiye za mu zo ranar bayanin faila za mu zo da ita ya fi ƙarfin ka ce kuma ya faɗi ma inda zai fito da komai daga yanda zai ta kai da ka wajen manzo Allah duk sun yi haka a wai ba su gani ba sai kuma daga baya aikin banza. Ya ci a ce sakwatan nan nan ne asmatul faida ce. Sai da shaɗan fodo bai ba amma Allah yadda ya ga dama yake kakai girman kai kaga ko kai waye ko ilimi ko kaza kaza sai Allah ya tsawa abin ya kai abu. A yanzu da suka yi gaba da sai Allah ya tsawa abin ya kai wa Kano. Da falalarsa kuma ba yadda za a yi kuma an gama. To an gama. Kala awalau ji cikin ka ce kala ya ce ko da na zo muku bi ahada da mafi shiriwa bima wajatun alai aba akum abin da kuka samu iyayen naku a je iyayen naku shirya suka zo gare yanzu ko waye ya taba ganin shirya irin ta Gausi ta Shehu Ibrahim waye taba gani sai yake nan sai ka rike wa dan cokalin ka dan tsiya ga amfani kana gani ka ce abuwa kai ma ka san al'aya kana ziman nazaru sai wato duba ya lazamtu li umumi fadlillahi da gane wannan ta falalla Allah min gairi mubalatin kakka kula da wakacin da lokaci wala shakkin ko mutum kakka kula da mutum ko lokaci kula da amfa da abun da amfani illa man kasahu sai abin da yake bance shi kaulu ta'ala bi fadin sa Allah tabaraka wa ta'ala wal awliya'u min zalika waliyai a cikin wannan taba'u masu yi ne anbiya ila annaba li annal karamata domin ita karama shahidul mu'jizati mai shaidawar mu'jiza ce wal ulama malamai warasatul anbiya magata annaba ne fil hurmat cikin alfarma war rahmat da rahama wa in tabayana ko da sun yi bamban fi asal fadl a cikin asal fadla fa faham ka fahimta wa qad qala shaykhuna abin shehu da magana shehu tunani yake cika magana shehu ya ce wasilatuna tsanin mu wa kuta arwahina abincin rawukanmu wa mumijina mai da ɗanmu alƙudubul gausu ƙudubi gausi alkacimul muhammadi cikamako na muhammadiya fi ƙauli ta'ala cikin faɗin Allah wa sullatu min al'aki da jama'a ta ƙarshe shehu tijani ya ce kuma ashabuna sahabbanmu ne ɗan faila ne kuma sahabbanmu ne sahabban ne kuma ɗan faila ne unzur bi ainil insafi duba da idan adalci kai تجد له تمام الوراثة لا تفهم شيء تجاني يا يتكاد hatta sarar fil ummati sullata ne har ya zamanto a cikin al'umman nan ta guda biyun nan wato sullatul likaddihi jama'u ta kakansa wahum ashabu rasulullah sune sahabban manzon Allah wa sullatul lahu da jama'a tasa wahum ashabu sune sahabbansa wanda su ma shehu tijani manzon Allah yace nasan wa ma bakiya min al-isharati abin da ya ragu na daga isharori ma a hajama kalami an kasabi wanda alkalami na ya kame yake rubuta shi wannan sai an haɗu baki da baki wa bakiya wa bakiya ya ragu kuma min al-isharati daga wadansu isharori akwai isharori ma da yawa da Allah ya faɗe su ga kalala da za a ga ta ce la ashe haka ne kuwa ya faɗe su ma a hajama kalami alkalami na ya kame in an ka tafi ga rubuta shi wasu sirri asrarun jiƙaƙun latifatin turakuti ma'ana jaratan laubiha buhuna a shehu wasu sirri kai a cikin sirrin ma akwai asraru akwai wa'insu asrarar a cikin sirri shi sirrin ma akwai asrarai cikin su saboda shi aka san sirri ma bare asrarin cikin sa jiƙaƙun sun yi sun ɓuya sun yi sirri latifatun sun yi taushi da ba za a iya ganin su ba turaku dimana za a zubar da jininmu jiharakan a sarari laufi habu na dama a faɗe ta da ce kai ka kashe wabi haza da wannan ne ta'alam za ka san anna cewa al'inkiɗa anna inkiɗa a madadin nabi a ce madadin manzo Allah ya yanke a winke kwasi nuru nubuwati ko tawaya hasken annabta sala ya kulu huma lahu adna martabatin min maratibul iman wanda yake da koma bayan martabobi daga martabobin imani ba zai faɗa ba wa kana shehu na radiyallahu anhu shehu mu Allah ya kare da a gare shi faɗa kama fil jami'i wal jawahiri kamar da zo a cikin jami'il shiri da kuma jawahirul ma'ani idan ka sani annahu yanda magana take kana sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance yulki a hakamal ammati yana ba da hukunce hukunce na gaba daya na shari'a lil ammati ga dukkan al'ummarsa fi hayati a zamanin sa duk hukunce hukuncen shari'a ya faɗe su gaba daya da kowa da kowa a sarari manzo Allah ya koyo komai ba sallallahu alaihi wasallam ya'ani yana nufin idza harrama shay'an in Allah haranta abu harramahu al jami' da sufin da arifin da mahajubin duk an haramta musu ko ko ga wanda shi haram ba haram ce a kansa ko wa idan tarada shi'a in Allah ya faranta abu in taradahu alal jami ya faranta wa kowa da kowa da arifin da mahajubin da waye duk sallolin nan jarwa ba faranta man ba wa kazalika sa'ir al ahkam haka shauran hukunce hukunce azumi zakka kaza kaza الشرعية تشريع الظاهرة تزاهي ومع ذلك تعالى حكا كله تكنسا kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance da kil kasata yana ba da abubuwa na kebance kuma lil kasata ga kebanta to wanda ya san hadisan ya san wannan ya ba sai na abubuwa da ya da ta shaura ba ya ba Abu Hurairah an ba su sai na Abubakar sai na abubuwa da manzo Allah su yana ba da shi abubuwa ko aure dai akwai wurin kowa da kowa subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar sallallahu wannan na kowa da kowa ne ko amma wa'ansu na mu'azu daban na sayyidina daban na waye daban muna da kowa ana ba shi irin nasa ko na kowa da kowa yana nan na keɓantattu kuma yana ba za a ce an yi magana na keɓantattu ba wai an ƙara addini wani addini aka ƙara wa kana ya kusu wannan ladan sai yana keɓanta bi ba'adul umuri da ba'arin lamurmura ba'arar sahabaci wa'insu ba'arin sahabbai dole ba'adin banda wa'insu wa huwa sha'i'un wannan ya wasu za'i'un ya ɗaiɗe tafi akbari cikin labarin manzalla cikin hadisansa falan man takala da manzo Allah ya koma zuwa ga Allah ila darul akhirati zuwa gidan lahira huwa ka hayati hayya yana nan kamar rayuwarsa ai da yana zaune a wajen mutum ma yana aiki da mutanen lahira ya ce ga wani a lahira ne ma kaza na fito da wani daga jahannama na yi kaza kaza to kuma sai yanzu dan ya koma lahira kuma sai ya yi aiki da mu ne muka yi yana cikin yana aiki da na lahira kuma yanzu dan ya koma jin kuma ya aiki da mu da sai yake aiki da mu wannan man takala ila darul akhir da ya koma lahira huwa ka hayati yana nan kamar rayuwarsa fi duniya a duniya sawa'un daidai da daidai sara yulki ila ummati sai zama har yau yana bawa al'ummarsa al'amral kasa lil kasi kebantattun lamurmura din nan da kebantattu wala matkala lil amri al amil al amil na ammawa na shari'a an rufe tunda wannan Allah ya zuba wata da za a ce an kawo sallah kuma wata ta wajibi ai mun Allah ya yi amma abubuwa na zikirai na shebantattun abin da yake bayarwa har yana ne yana bayarwa sallallahu alaihi wasallam sayar yuki sai manzo Allah ya zama yana jefa ila ummatihi zuwa al'ummarsa al'amrul kasa ke bantatu lamura al kasi ke ke bantatu wala ma kala ba mashigar al'amrul amil am ba mashigar ga lamarin amma ga amma fa innahu cewa magana in kata abi mauti lamarin shari'a ya yanke da rasuwar manzon Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum ta'lama ba wata shari'a za ta kala zuwa wa faqiya faiduhu sai faranyansa lil amrul kasi ga ke bantattun lamura ga kasi kai sai da alyawma akmaltu lakum dinakum ta sauka samin idza ja'a ta sauka amma a cikin idza ja'a fa sabbihi bi hamdi rabbika wastaghfiru ga tasbihi ma'arifa da sarki ga istighfari ga suwa ne to za a ce yanzu an ƙara wata shari'a ne bayan al-yawma akmaltu lakum ta'zina kuma sai da al-yawma akmaltu lakum sannan wata ku yawman turja'una fi lillahi summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat la yuzlamu ta'ala nan ma ma'arifa ce to kuma sai a ce duk wannan ya yanke eh ka ga wani abu fa inna in kada bi mauti amma har yau wa bakiya faiduhu lil amr al fasil al kasi kwaranyan nan nasa ke bantacce da ke bantatu wai yana nan wa man tawahhama duk wanda ya riya in shehu tijani annahu sallallahu alaihi wasallam zan Allah in kada jami'u madadi wai duk madadin sa duk kyautar sa kayan da ta shari'a din da ta hakika din wai duk kayan ki ala ummati ga al'ummarsa ka sa'ir al'amwati kamar shauran matattu faqad jahila rutubatan nabi ya jahilci darajar manzon Allah wannan jahili ne murakkabi kuwa bai san manzon Allah ba wa sa'al adaba ma kuma ya muna ladabi ga manzon Allah kuma Allah zai jefa shi auta idan aka yi manzon Allah munan ladabi irin wannan Allah zai bari dan ta bada amalu ya muna ladabi wa yuksha alaihi ana ji tsoro an ya mutu kafiri ya mutu kafiri ya mutu kafiri illan ya tu in da tuba min hadal itiqad daga wannan kudiri min gobe lan zo da magana shi ya wuce da ni kenan wa hadha akirul muqaddamati wannan shine karshen shimfiɗa alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah ubangijin talikai wa sayati mazidu bayanin karin bayani zai zo fi mas'alati a cikin mas'ala indal kalam wajen magana ala shaykhi tarbiyata a shehun tarbiya za a ci kani insha Allah wallahu al-muwaffiq Allah shine mai datarwa lissawabi ga daidai wa ilayhi subhanahu gare shi farke ta mata girma ɗauki ga gare shi da tsakaka al-marji'u makoma wal ma'abda makoma اللهم صل على سيدنا وعلى اله وسلم الحمد لله